أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
sun cire ka'idar da auka ta sun tsare ka'idar
قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم annabi ibrahim ya yi wasiya da wannan kalmar ta cewa a miƙa kai ga ubangijin halitta gaba ɗaya bawa a dukkan lamuransa ya zamo ya ba da kai ga Allah kai ya ce yana da wani abu nasa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nema daga gare shi ya zamo haka yake ne yake ne yadda Allah ya yi da shi ya zamo ya yarda da haka to annabi Ibrahim ya wasiya da wannan ga ƴaƴansa al-arba'a wanda an ce guda hudu ne al-arba'ata su hudu ne Isma'ila akwai Isma'il akwai Sabu akwai madiyan wa madan akwai madan wakila kuma aksaru amma akwai waɗanda suka ce ƴaƴan annabi ibrahim sun haura hudu akwai waɗanda suka ce ai ƴaƴan annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam sun haura hudu wa ausa biha yaqub haka nan ma annabi yaqub yayi wasiya da wannan kalma ta cewa lalle dai a mika kai ga Allah a yadda da Allah yayi wasiya da ita ga bani filistinai ashira ya'yansa goma sha biyu al'adi na fi surat yusuf wanda za a yi bayani a kansa a surar yusuf insha Allah Allah ya so kana kullum min huma kowanne daga cikin su da shi annabi ibrahim da kuma jikansa annabi yaqub suka ce da ya'yan nasu ya baniya ya ku ya'yana ya ku ya'yana inna Allah zafa lakum ad-din hakika ubangiji ya zafi wannan addini gare ku dinar islami addinin nan na musulunci wanda da manufarsa shine ni ka kai ga Allah tabaraka wa ta'ala fala ta mutunna yasa kada ku taba yadda a ce kun mutu illa wa antum muslimun sai ko kuna halin musulmi na hayun an tantar islami wannan hani ne daga barin musulunci kan bawa ya aikata abin da zai jawo masa a ƙarshe ya zo ya rabu da musulunci wanda ba abin da yake jawo haka ko irin zakkewa saban Allah ba ka kautawa sai zai zama yana ganin ai yana rayu cikin musulunci ai da shi ake amma saboda zakkewa saban Allah da yake ba ka kautawa ranar da za a zare ran nasa ya mutu ba musulmi ba wal yazu billahi wal yazu billahi yasa a tsaya abu Allah a tsaya a kiyaye sabawa Allah wa amru umarni ne da cewa a dore bisa musulunci har zuwa saukar mutuwa har zuwa mutuwar mutum ta zo masa da yahudawa suka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ashe baka san a lafta ta'alamu ashe baka sani ba wato akwai ketara a irin namu a lafta ta'alamu ashe baka san cewa annabi a ranar da zai mutu ba ewa ‘ya'yansa ne wasiya da cewa su ci gaba da yahudanci su yi riko da addinin yahudanci na zala sai aya ta sauka am bal a kuntum wato ita wannan amdin mun gade a ce shi yasa za a fassara ta da ma'ana bal idan da ibn malik yake fada fiya walin gidai wa bi ma'ana bal atat in ta koyi ma kuyi da bihi halat ko dinnan za ku ce kuna nan ne ko dinnan kuna nan ne kin sarara yaqub al maut wakacin da mutuwa ta zo annabi yaqub kuna wajen ne amma rukuhu lokacin da alamun mutuwa ta zo ga shi annabi yaqub isala lokacin da yace izin nan wato ta zo badali yanda a can amfani da aka faɗa للمال إذ ورجه المستقبل ظرفا ومفعولا به وبدلا لكن ذو بدلي إذ قال لأبيه وقت da yace da 'ya'yansa ma ta abu na min ba'di me za ku bauta wa bayan tafiya ta bayan na mutu me za ku bauta wa ba da bauti bayan mutuwa ta fa'alahu ya tambaye su ne don ya kara tabbatar da su bisa ta Allah da musulunci don ya zama ya riƙe alkawarinsu bisa cewa za su ɗore bisa musuluncin nan domin shi annabi yaƙub da ya shiga misira tsarin nasi ya ga wasu a cikin mutane suna bauta wa wani abu daban ba Allah ba wannan ne ya sa ji tsoron kan haka ya afku ga 'ya'yansa fasalahun shi ya sa ya tambaye su kalu sai ya'yan na annabi yaquba suka ce na abudu ilahaka mu ko bayan tafiyarka ko bayan mutuwarka za mu tsaya ne mu bauta wa iya ubangijinka wa ilaha abaika ubangijin magabatanka ibrahim annabi ibrahim ismail da annabi ismail wa isaka da annabi isaka addu isma'ila wato da aka lissafa Ismaila fil abai a cikin iyaye da annal amma bi manzilatil abi domin shi ammi kamar uba ne kuma da aka lissafa aka kira shi annabi Ibrahim a matsayin uba wato akwai hujja ga masu cewa a kaka kenan ma sai kore yan uwa tunda ya zama a matsayin uba sai ya kore yan uwa kenan tunda uba yana kore duk yan uwa a wajen gado ilahan wahida ubangiji maka ɗaiɗai badalun min ilahaka badali ne daga ilahaka lifta sirri an kawo shi don a bayyana da abin a fili da tauhidi da kada ta Allah wa nafi tawakkumi da kore zato wanda yake ya faru daga maimaita muradi da aka ce wa ilaha ya ce na abudu ilaka wa aba ita ba a ce wa ilaha aba ita alal majaruri domin a yi adafi bisa majaruri wattaki ya hada a wato yana ya wato yana da wuya wattaki haka nan kuma an kawo wannan ilahan wahidan don ƙara karfafawa don ƙara karfafawa wa na dulafu musulmi hakika mu masu miƙa wuya ne a gare shi almana abinda ake nufi ba ku halarta annabi ya annabi ya ba wakacin mutuwarsa tansibuna ilaihi ma la yaliqu bihi shi yasa ko me zai sa ku dangana wa annabi yaqub abin da bai kamata da shi ba ya za ku dangana masa cewa ya ce ƴaƴansa su zauna bisa yahudanci yahudanci ai ya faru ne bayan annabi yaqub ma tilka ummatu tilkar ummatu wannan al'umma ibrahim amma abu annabi ibrahim ala nabina alayhi salatu wassalam da wanda suke bayan sa ummatun qad halat al'umma ce da hakika ta riga ta gabata salafat ta riga ta gabata kan wani a yau yanzu yana tinkahon aiki ƴaƴan ya jikansu ne shi jikansu ne shi daga gidansu yake ya ce ai wancan matsayi nasu shi ma lalle ya samu ina sun sun yi abin da suka yi sun tafi shi ma kuma za a saurara ne a gani zai shi yasa wannan faɗakarwa ce ga kowa akan ya tsaya yi aiki kada ya ce zai ringa tinkaho da dangantakarsa matukar dai bai aikin ba yadda aka faɗa zan ta sarta da aba illahum sharafun kulna sadaqta walakin bi sama waladu in ka ce za ka yi mana tutiya ya magabatanka da iyayenka wanda suke suna da ɗaukaka za mu ce gaskiya ne iyayenka kam suna da ɗaukaka amma fa kai da ka fito a matsayin ɗansu bisa abin naka matsayin naka ya yi muni ba haka ba haka sun suka zauna ba ba haka suka yi ba shi yasa lallai kai mako sai dai ka tsaya ka yi to laha ma kasaba da abin da ta aikata nata ne min al'amali abinda ta tsoron sa na daga aiki ai da za'uhu ita za ka ga sakamakon sa wala kum lil yahuri ma kasabtu ko kuma ko ne za ku ga sakamakon abinda ku aikata ko ne yanzu abinda ku aikata za ku ga sakamakon sa wala tusaluna kan ku dauka cewa za a tambaye ku amma kanu ya malu daga abinda suke aikatawa kamar yadda su ma ba za a tambaye su daga abinda kuka aikata ba kamar la yusaluna dan kamar yadda za a tambaye su daga aikin ku ba jumlar takiri ne da aka ce wala tasaluna amma kanu ya maluna ta yi takirin laha ma ka sabadu lakum ma ka sabtu abinda ake nufi da ayar ilayhim da kwa danganta gare su bai zai wajarta ake kun amfana ba da ayyukansu na kirki za ku amfana ne bitte ba'ihim da bin su wajen ayyuka da suka yi na kirki la tu'ahazuna kuma ba za a rike ku ba da sayyi'atin da munanan ayyukan sun ma sun yi mummuna ba za a ce za a dora muku ba ba kuma za a saka muku da kyawawan ayyukansu ba kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutanansa la ya filin nasu bi amalin ku ciyaya kada a ranar alkiyama mutane su zo min suna da ayyuka na kirki ko ko ku je min kuna cewa ai ko yan uwana ne ko dangina ne ku zo min kuma da ayyukan na kirki ku zo min da wannan da ayyuka na kirki wa qalu وقالوا يهودا واسكتي عيال الكتاب يهود الرسالة سكتي للمسلمين المسلمين سو يهود سكتي يكونوا هودا ai ba abin da za ku yi ku shirya sai ko ku zamo yahudawa in kuna so a ce kuna kan daidai to ku dawo ku ba addinin yahudanci da ta zo kwa shirya in kun ba addinin yahudancin haza kaulul yahudi wannan magana ce da yahudawa ne suka faɗa au kunu nasara ko ku ku zamo nasara ta tadu in kun yi haka kwa shirya haza kaulul nasara wannan magana ce ta nasara tsara ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ce bal bal millata ibrahim hanifa yaje da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam barikan mu nattabi'u za mu ba addinin annabi ibrahim ne wanda yake ma'ila ya karkace anil ba'il daga banna ilal haƙi ya karkato zuwa ga gaskiya au mustaqima dini ko wanda yake madaidaicin addini to ma kana min mushriki annabi ibrahim bai zamo daga cikin masu tare da wani da Allah ba wannan durwaye ne ake ga su ahlul kitabi da wani su daga wanda suke da cewa su suna bin annabi ibrahim alhali suna mushrikai aka ce a ba haka abin yake ba shi annabi ibrahim ba mushriki bane ko kuma da kun yi shiraki kun bar bin sa kenan za ku bi shi sai kun bar shirkar da kuke qulu ce ayyuhal mu'minun ya ku wanda suke mu'mine amanna billah mu kan mun imani da Allah wa ma unzila al ilaina mun imani da baki da abin da aka saukar gare mu min al qur'ani na daga qur'ani wa ma unzila ila ibrahim min imani da abin da aka saukar ga annabi ibrahim min as-sufil ashri daga tadu guda goma wa isma'ila da abin da aka saukar ga dansa annabi isma'il wai saka da ɗayatan nasa annabi saka wai yaquba da abin da aka saukar ga annabi yaquba dan annabi saka wala sadi da kuma ƴaƴan annabi yaqub din wa auladi yaquba sune ƴaƴan annabi yaqub wato ƴaƴan annabi isma'il sune kabilu ba da ibrahima wa'anda aka ambata bayan annabi ibrahim su ‘ya'yan annabi Ismaila ƙabilu ake kiransu, ‘ya'yan annabi Isaka ko Asbadu ake kiransu, shi yasa nan wato auladu ya abuba da aka sa auladu ya abuba kama a wannan nusar tamu ya kamata a ce yayi wakafi yayi wakafi wakafin da yake bayan Isma'ila nan ya kamata a ce ya dawo wa auladu Isma'ila humul qaba'ilu to bayan ya faɗa auladu Isma'ila humul qaba'ilu to anan ne ya kamata ya sa wakafin sai kuma wal mazkuruna akwai wal mazkuruna wa'anda aka ambata bayan annabi Ibrahim yayin da suka zama suna yin ibada ne da takaddun da aka saukar musa munazzalatan ilaihim sai ta zamo kamar an saukar da ita ne gare su kamar yadda mu dinnan ma iya tukiya da cewa qur'ani an saukar da shi gare mu tunda ko mu aka ce mu aiki da shi shi yasa wa aka ba ba mu ba wa ma uke Musa da abin da aka bayar ga annabi Musa min at-taurati daga at-taura wa Isa da abin da aka bayar ga annabi Isa min al-injil wanda shine injila wa ma uke nabiyuna da abin da aka bayar wa annabawa min al-kutub wal ayat daga littattafai da ayoyi al-mazkuruna minhum wa ghayru al-mazkurina wanda yake an ambata a cikin annaba da ma wa'anda ba a ambata ba sai yasa ake cewa wajibin musulmi idan aka kawo masa littafi aka ce wannan littafin daga wajen Allah ne to ya duba idan littafin nan a ƙur'ani an ce daga Allah ne eh ya gaskata cewa daga Allah ne ko da ta yi zamo an musanya wani abu a ciki ko an jirgita wani abu a ciki duk da abin da yake ya dace da ƙur'ani to an san gaskiya ne duk abu kuma a ko ina ya zo ko cewa aka wannan a taura ne ko a injila amma zama ya saba da ƙur'ani to za mu ce wannan abu lalle ba gaskiya ba ne inda bayan da za a yi wani abu ya zo a cikinsu wanda zai saba da ƙur'ani an faɗa cewa ƙur'ani muhaiminan alal kutubi mai ba da shaida ne akan dukkan littattafai wannan na laikar kitaba bilaki musaddi kalma bai ne laihi minal kitabi wa muhaiminan alaihi wa muhaiminan alaihi amma idan a littafin da aka ce masa Allah ne ya saukar ba a ga wani abu wanda yake ya saba da Qur'ani ba amma kuma ba daidai wato ma'ana bai zo daidai da Qur'ani ba sai daidai saba wa Qur'anin ba to me hakkin musulmi a sannan kai ya ce zai karanta wannan littafin kai ya ce kuma zai gaskata shi a irin sa ne hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إن يهود كون سارة كامكو مكانا ودى بتثبت بقى وجنكم أما كما قرآنكم ko abin da ya zo muku daga annabi bai zo da karyata wannan maganar ba to ko ku ce za ku gaskata su ko kuma ku ce za ku karyata su ko ku gaskata su ta yi ba gaskiya ba ne ko kuma ku karyata su ta yi gaskiya ne shi yasa me za ku yi sai dai ku ce amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum mu mun yi imani da abin da aka saukar gare mu mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ku mun yi imani da duk abin da aka saukar gare mu mun yi imani da duk abin da aka saukar zuwa gare ku to wa ma uti a min rabbin daga wajen ubangiji da ni fari kuma ina adin min ba ma rarrabewa tsakanin wani a cikin ba za mu da wannan muke za mu imani da shi wannan muke ba za mu imani da shi ba fa numina bi ba'arin a ce mu imani da wani wani kafura bi ba'arin mu kafirce da wani kada yahudi wannan sara irin yadda yahudawa suke suka kafirce da annabi isa suka kafirce da annabi sallallahu alaihi wasallam ko yadda nasara suke suka kafirce da annabi sallallahu alaihi wasallam wa nanu lahu muslimun hakika mu masu mika kai ne ga ubangiji subhanahu wata'ala muslimuna masu tattan da kai ne mahulisuna masu barkakewa duk manufarmu Allah a kome namu mu manufar mu Allah abinda ake bukata musulmi kenan ya zama ya tsaya a kai duk abinda zai ce ba Allah ya zama ba shi da wata manufa in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala to sannan ne yayi musuluncin musulunci na hakika bai na manu amanu idan yahudin nan da nasara ai yahudu wan nasara ai yahudu da nasara idan suka yi imani muslima amantum bihi da yadda abin da kuka yi imani da shi ai bima amantum bihi suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi ai musul imani ko kuka yi imani kamar imanin ku maka yi da ku sannan hakika kan sun shirya ilal haƙƙi zuwa gaskiya wa in tawallaw idan ko suka juya da baya an imani da ke daga ake sun yi imani da shi sai na mahun fi shiga da rasulallah sallallahu alaihi wasallam da man suna cikin sabani ne da ku ko ku za gaskiya ko ko ba gaskiya ce a gaban su ba to ya za a ku a ce tafiya ta wanda ya tsaya ga gaskiya za ta yi daidai da tafiyar da shi wanda shi ba gaskiya ya sa a gaba ba koyaushe kai da kake kan gaskiya an kace tafiya ka sai ta yi daidai da wanda ba a kan gaskiya yake ba to ka wahala karshen ta sai ka bar tafiyar taka shi yasa suna nan suna cin jayayya ne da ko hilafin ba ku suna cin sabani ne tare da ku ba gaskiya ta sa a gaba ba ta saka ni kawo mulla duk abin da za su yi duk wani makirci nasu to ka tabbata Allah zai isar ma lamarin Allah zai isar ma lamarin su ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa sami ubangiji yana bi li aqwalihim wa aqwalikum da abin da suke fada da kuma ku abin da kuke fada yana jin abin da suke fada yana jin abin da ku ma kuke fada al'alim masani ne bi ahwalihim da halayensu ahwalikum da halayenku wa'idun wa wa'ad wannan ya kunshi narko ga dukkan wanda zai tsaya fadar magana da take ba daidai ba wajen Allah ko zai tsaya yin aiki aikin da yake ba daidai ba wajen Allah to Allah yana jin sai yana ganin sa kuma wannan alkawari ne da duk wanda ya tsaya fadar magana wadda take daidai wajen Allah ko ya tsaya yin aiki aikin da yake daidai wajen Allah to Allah yana jin sa Allah yana ganin sa wa karkafa Allah iya ubangiji yau manzo sallallahu alaihi wasallam maganin yahudu da nasara nan kurai zata aka kashe kurai za kamar yadda zai zo a cikin suratul ahzab aka kama mutum 700 a cikin su wanda suka balaga aka yanka wa nafin nare aka kore banu narere kamar yadda zai zo a cikin suratul hashari wa rabbi jizyati aka saba jizya alal baqi bisa sauran yahudawa inda sai yusuf na hali yake fada khalid mustafa yahudu wa minhum laysa bil akhyanatun wa hanaw hagazahum وسط الحصول وفيهم قوة نجلة سداه رواه أسلمتهم حصولهم لرسول الله يجري في شأنهم ما يشاء للنذير غير قريزة قر هربت خيبر وأما البلاء وجلا قبلهم بنو قينقاع وزواج القرى أريك الدماء ليهودا ونن جزيرة العربي في دا أكي ماذا ننسو تزامن المنزول صلى الله عليه وسلم mutanen haibara ma da aka ce a basu su zauna sa ringa noma a ringa rabawa da musulmi zamanin sai na mu rike ku tashi ku ban mana kasan ku tashi ku ban mana kasan da mun minni da ku cewa duk sanda muka ga dama za ku tashi ku ban mana kasan mu kasa ba ta ku bace a sirgatan la wannan addini ne na Allah tsari ne na Allah ai dinar lahi ai addini na Allah au ta dihirar lahi ko irin sarkacewa ta Allah nasara sai su ce za a yi wa mutum wato wanka na sarkacewa abinda ake kira baptism a sa masa ruwa mai tsarki wai shi kenan ya zamo na Allah to aka ce ai tsarin ba wai da sa wa mutum wani ruwa ne na tsarki ba a'a da cewa bawa ya tsaya a kan tsarin da Allah ya yi halicce shi da shi tun farko wannan shi ne addinin musulunci nan a kansa Allah ya halicci kowa wanda duk ya zo daga baya in ya bace to shi ne ya bace yanda a wani wajen Allah yake faɗa fa hakimu ta kalidini halifa فجرة الله التي فدر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فدا كل مولود يولد على فطرة الإسلام إلا أن أبويه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه kowa ana haifarsa ne bisa tsarin musulunci domin shi ne asalin tsari na Allah abin da ke kawowa tarbiyya ce take lalata mutum ko tarbiyya ce take barin mutum ya lalace ba game da tarbiyyar kirki ba masdar shi su da Allah ya an nan sauke shi ne bisa cewa mafuli ne mutlaki mu'akkidu wanda yake ya karfafa ne amanna da amanna wato qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna sirgatan lahi mansub an nasabce shi ne ala ma'ana kama ana nufin sabaka na lahu sirgata wato wato nan au mansubun akwai au manzarun ma kadu li amanna au mansubun au mansubun au mansubun ko an masa nasiba ne ala ma'ana bisa ba na sabaka na lahu sirgata wancan tawili na farko sirgata masdari ne wato wanda yake kamar sifa sifa ce na addini na masari ya tsaya matsayin masar imanin nan wato an sifanta shi da cewa tsari ne na Allah sai aka kawo sirgatar lahi ko ko ya zamo shi amilin sirgatar lahi wato shafaffe shi ne magana ta biyu auman mansubun ala ma'ana ko abin ya nasara ne bisa ma'anar sa daga nan lahu Allah Allah ya tsara mu ya tsora mu bisa tsari irin na Allah abin da ake nufi da subgatul lahi addininsa wanda ya tsora mutane ya halicci mutane a kansa me yasa aka kiransa kamar rini kamar rini ne saboda gurbinsa alamunsa suna bayyana ga ma'abokinsa wanda zai ce addini zai yi na musulunci amma ya zama addinin na musulunci a baki ne kawai ake yi a wajen aiki ba za a gani ba to a wannan ba musulmin ba ne na hakika da musulmi ne na hakika ai za a ga alamar musuluncin a jikinsa za a gan shi a wajen tafi da rayuwarsa ya yake tafi da rayuwa ya yake aiki ya yake komai za a ga alamar musuluncin ba za a ga wanda yake mummuni da banna ba al'imanu kaidul fatti la yakun mu'min shi yasa ya zamo kenan kamar rini yanzu aka nuna tufafi da launin misali an rana shi da launin rawaya a rawaya za a ringa gani a jikinsa ba ko yaushe rawaya za a ringa gani a jikinsa ko yaushe to haka ake bukata wanda yake mummuni wanda yake musulmi ko yaushe a ringa ganin alamun imanin alamun musuluncin tare da shi kan sirki fistori kamar ne rini da aka yi ga tufafi wa mana sun min Allah su waye mafi kyan tsari daga Allah ina ai babu wato istifhami ne ma'anar sa na fai tamizu shi siggatar din wannan kuma mansubi ne bisa tamizu la ai la siggata a sani ne siggati ai ba tsari wanda yake ya fi kyau daga tsarinsa ba tsari wanda yake ya fi kyau daga tsarin Allah ta baraka wa ta'ala sai yasa duk wani tsari da wani zai kawo muku an samu ci gaba an samu menene kan ku yadda ku saurari wannan kan musulmi su yadda su saurari wannan su zauna bisa tsarin da Allah ya dora su a kai shine babban ci gaba duk wani mai da'awar ci gaba komawa baya ne matukar dai an juya wa tsarin Allah baya matukar inda za a juya wa tsarin Allah baya to an yi baya wa nanu lahu abidun hakika mu masu bauta ne ga Allah ta'aliru bihi ana jirwaye ne ga su yahudawa da nasara da sauran masu bauta wani abu daban ba Allah ba ai la da shirku bihi ai ba ma tare da wani da Allah kamar yadda ko kuke tare da wani da Allah da yahudawa suka ce ai da can ba daga larabawa ne ake aiko annabawa ba da a ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne yadda ya faɗa da sai ya zamo daga cikin su yake to sai Allah ya saukar da aya wadda take nuna wannan tsari ne nasu ba ku ba su da iko ba su da damar su za su dora Allah a kai dole Allah ya fi tsarin nasu don sun ce sai a cikin su za a aiko to dole sai Allah ya ba haka din su ne aike wajibi a kansu in Allah ya kawo tsarinsa yadda su karba amma ba sai tsarin su shine dole Allah zai tafi akan haka ba wala tuwa jona na kullum shi ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam a tuwa jona na fillah yanzu kwace za ku ringa dariya da mun a game da lamarin Allah insha Allah a game da lamarin Allah wata huluna ku ringa cewa ina kuma haku bin nubu wata ko kamcin a ce an samu annabi daga cikin ku wa huwa rabbuna alhali Allah nan shine mai tafi da komai namu wa rabbukum shi ke tafi kuma da komai naku shi ke tafi da mu yake tafi da ku to shi ne za a ce dole ga yadda zai kai da ake tafiyarwa ai kai ne hakkinka ka saurara a ce ga yadda za ka kai amma ba ka ce wanda yake tafi da kai dole ga yadda zai ba fala ta sa salahu bi kawai kuma ubangijin nan yadda shi ne ya yi ku to mu ma shi ne ya yi man shi yasa ba wa keɓantuwa gare shi da wasu mutane za a ce ai wa'annan su ne Allah ya su wa'annan ba Allah ne ya su ba ina da halitta ta Allah ce nuna kawai ba a ce ban da wasu mutane sanahu an yi tafiya shi yasa inda yake kodin halitta duk bayi halitta ce ta Allah to ai ubangiji yana da damar a ce ya zaɓi wanda ya so a cikin bayansa yusibu bi rahmatihi man yasha yana samun wanda ya so da rahmat sa inda a cikin sauran yusibu bi rahmatina man nasha wala nuri wa azal muslimina kulin alfarda bi yadillahi yutihi man yasha baiwa ta Allah ce ya iya bada ita ga duk wanda ya so ya iya bada ita ga wanda ya so wannan magana ana yin ta ne da ya kokawa amma ta zage zarta akan duk wanda ya dau irin tsarin dan Allah ya ba wani bawa nasa wani matsayi ko a wani aiki na bautar Allah Allah ya sanya wani matsayi mai girma kai ka zo kana jayya sai yau ga wani ga kaza me yasa ba za a sa wannan a ciki ba sai kaza za a ce eh sai a kaza a to Allah ne mai ladan dan ya ce kaza in ka yi gara din da zan baka kai ko ya ninnin ka sau nawa ai ba naka bane ba naka zai dauka ya bayar ba nasa ne na sane shi yasa baka da jayayya akan haka ba a bai dace a ce kayi jayayya da da wannan ba shi yasa ake cewa ai duk wanda ya sami irin wannan wato gaskatawa da lamarin Allah cewa a zuciyarsa to ya tabbata wannan kawai karama ce babba aka bashi a ce Allah ya zartar da hukuncinsa ka ji kai ka karba ka yadda ka gaskata to ai karama ce ma babba aka baka inda sai ibnu baba yake fada cewa shari'u shayhina laha akamu da hussuha ya rifu hal imamu wa fahamuha karamatun fasaddiqu kalam rabbina ala wa yahluku cewa tarika shauti jani radiyallahu ta'ala anhu kawai bawa sai ma ya fahimce ta ya gane ta ai wannan karama ce wannan kawai karama ce duk wanda ya samu haka ya samu wata babbar karama saboda Allah ya faɗa wa halku ma la ta'lamuna wa ya halku ma la ta'lamuna wa far wa farluha bi hasabil matruhi la tabi'in majnuni naw makaduhi to walana a'maluna ayyukan mu za mu ga sakamako a kai mu ne za mu ga sakamako a kai nujaza biha za a yi mana sakayya da ayyukan namu in mun yi mai kyau mu za mu ga mai kyau sakamako in mun yi munana mu za mu ga mummunan sakamako wani kuma amarukum kuma kuma ayyukan ku naku ne in kun yi kyakkyawa ko za ku ga kyakkyawan sakamako in kun yi mummunan aiki ko za ku ga mummunan sakamako to ja zauna biha za a yi muku sakayya da ita wa haza ifham wannan kurewa ne an kure mai jayayya ai fa kiram ai girmamawa imma imma bi fadlillahi ko dai da baiwa ne ta Allah fa kullu fi sawab in an ce ku girmama wannan da baiwa ne na Allah to ai kowa ma ya zamo daidai a cikin da kowa bawan Allah ne kowa halitta Allah ne waye ba ba Allah ne ya halitta shi ba eh zaka ce kai kadai ne Allah zai zai zai zai girmama sauran da kace ka Allah ya girmama su kai kai su aw bil amali ko kuma ya zamo a'a abin da ke sa bawa ya sami girmamawa tsayawarsa ga aiki kyakkyawa to mu ma muna da namu ayyukan kuma kuna da naku ayyuka sai ku ce mu ba za a girmama mu ba ko kawai za a girmama wannan lahum mulkun gashi mu masu tsarkake addini ne ga Allah wal amala mun tsarkake aikin mu don ku banda ku yahudawa ku ba Allah kuke duba ba a addinin ku ku ba Allah kuke duba ba a ayyukan ku banano a haku da istifa ya zama kenan a ce ma in an dubu wannan mu muka fi cancanta a ce Allah ya zaɓe mu am ya ƙoruna ko maganar da su yahudawa ke fada ita ce ita ma wannan amdin bukati a ci da yanzu aka fassara ta daban suna cewa ne wata kira'ar ta ƙoruna shi ne na warsu ko akwai am ya ƙoruna inna ibrahima wai hakika annabi ibrahim wa Isma'ila da annabi Isma'il wa Isaqa da annabi Isaqa wa Yaquba da annabi Yaqub wal Asbad da ayan annabi Yaqub kanu hudan wai ai Yahudawa ne abinda Yahudawa za su faɗa kenan aw Nasara ko ko ai Nasara ne yanda ya Nasara ce faɗa kenan kulantum ce ne da wallahu alam ko dinnan da kuke faɗar wannan magana ko ne mafiya sani amillah ko Allah Allah ya ce da bai- annabi Ibrahim da ƴaƴan nan nasa da jikokinsa ba Yahudawa bane ba Nasara ba ko kuma kun ce a Yahudawa ne ko kun ce ai Nasara ne to waye wanda ya sani za ku ce ku ne ku sani ko ku ne ku sani ko ku Allah ai Allahu alam ai Allah shine mafi sani وقد برأ منهما إبراهيم حقيقة كو أبنجد يا قبطة النبي إبراهيم دقا يهودا كو نصارا لقوله ديتي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أي النبي إبراهيم بيزمو بيهودي با بيزمو بنصاري با سيدي يا كنتي ميدي ديتا لتسيا بس الديني نمسلمش wanda aka ambata tare da shi kuwa masu biyayya ne gare shi sannan ubangiji ya kara musu inkari da kaulihi da ya ce wa mana zulam waye ya fi zalin imman katama daga wanda ya afan nasa ya koya wa mutane shahada ta ilimi inda hu da yake wajensa ka'ida ta min Allah ilimin da Allah ne ya bashi Allah ya hore ma sanin ga yadda lamari yake amma saboda wata manufa ta ka ko hangen wani amfani na duniya ka ringa ɓoɓɓoyewa ka ringa ɓoye wannan ilimin da yadda za a yi abu a fita amma saboda son zuciya ka ki bayyana wa mutane haka to akwai wanda ya fi wannan zalunci kaga ya halakar da kansa ya kyale mutane sun tafi musu halaka ai wanda duk za a halaka bai magana ba akwai azzalumi kamar sa ai ba ai ba ɗaya da yake ya fi shi zalunci suwaye masu wannan sufa su ne yahudawa sun boye shaidar Allah da ya bayi a cikin attaura da ya shaida ga annabi ibrahim da cewa yana kan addini ne wanda yake madaidaici da shaidar da Allah ya bayar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da risalati da cewa shi manzo ne na Allah wa man la yughfiru amma ta'malu Allah ba zai kale abin da kuke aikatawa ba sadidul lahu wanda ba da tsoro ne ake ga yahuda wannan tilka ummatu kuma da aka ce ba da tsoro ne ga yahudawa amma ya jage za ga dukkan wanda ma allah ya kore wa ilimi ya san ga yadda za a yi a tsira amma bai za ya bayyana ba to shi ma ana faɗa masa to Allah fa ya rabkana daga abin da yake aikatawa ba Allah yana sane da shi wato yana yana yana sane da shi inna allazina yakfuruna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika anhumullahu wa anhumul la'inun tilka ummat wannan jama'a da ake muku bayani a kansu ko wannan jama'u da ake muku bayani a kansu al'ummu ne kan halatta da yake sun riga sun yi wakaci wakacin su ya wuce laha ma ta abinda suka aikata su za su ga sakamakonsa in sun yi kyakkyawa za su ga kyakkyawan sakamako in sun yi mummuna za su ga mummunan sakamako da a ce mummunan zai afu daga gare su wala kuma ka san kuma kuma abin da ku aikata sai za ku ɗauka in kun yi kyakkyawa za ku ga kyakkyawan sakamako kun kun yi mummuna ku ga mummunan sakamako shi yasa ku ringa kuciya cewa ku jikokin su ne jikokin bayan Allah ne na kirki amma ba ku aiki na kirki ba ku koyi da su ba ku biyayya gare su wannan kuciyar ta ku ba ba za ta amfane ku ba bari ma sai ta kara zamowa hujja a kan ku magabatan nan naku tsayawa ga Allah suka yi har suka kai matsayin da suke kai amma ku kun ba Allah kun ba Allah to yaushe kuke saurara yaushe ne za ku ringa yaudara kanku da cewa wai Allah zai ɗaukaka ku Allah ba zai ɗaukaka ku ba sai in kun za kun bi magabatan nan na wala ta tsaluna kan ku ɗauka za a tambaye ku amma kanu ya maluna daga abin da suke aikatawa in ma da a ce sun yi ba daidai ba to kun ku tsaya ku yi daidai shi kenan sai ku tsira ba za a ce aiki da suke ba daidai ba sai kun ɗauka hakanan ayyukan da suka kyawawa su za a takaddama misluhu kamar wannan ya gabata a baya an maimaita shi ne a nan don isa matuka ita haziri da cikin tsawatarwa limatta hakama ga abin da ya samu tabbata ittiba ɗabi'un mutane daga cewa a ringa alfahari da iyaye e a'a a bar magana alfahari da iyayen nan a tsaya a yi aiki a tsaya a yi aiki ya sami yadda wani yake faɗa ne cewa aiko magabatanmu sun yi abinda suke na girma to wannan ba zai sa kawai mu zura ido ba a fagen ayyuka na kirki sai mun ga abin da muka lasna wa in karumat awailuna yawman alal ahsabi alal ansabi na takilu nabni kama kanat awailuna tabani wa naf'alu misla ma fa'alu don cewa na gaba gabatan sun ɗaukaka sun sami girma ta wannan ba zai sa mu dogara da abin da suka yi ba cewa zani mu abin da za mu ce shine mu ma ina namu dole sai mun zo da namu mun nuna kowa ya gani kowa ya tabbatar alhamdulillah sai ya rika